نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kai a cikin garin Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau sha shida ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1436 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan sha biyu miladiya ta 2014 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin mai suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na taqiyuddin sheikh islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 63 bayan dogon hutun dole da muka je wajen shekara uku kenan sai yau Allah ta'ala ya nufa za mu dora daga kan inda muka tsaya darasin mu na 63 za mu tashi daga inda malam yake cewa fa a'zamul hasanati at-tauhid wa a'zamus sayyiati ash-shirk qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله كوبا أقولون بقى وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ما لن يتي فأعظم الحسنات التوحيد ما في جرما أيك نقري شين كديت الله تعالى توحيدي وأعظم السيئات الشرك ما في جرما ليففك كما شين شركا قال تعالى الله يجي إن الله لا يغفر أن يشرك به للي ألا بايا غافر أي مس شركا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء kuma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa qala ta'ala hakanan Allah ta'ala ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda yake rikan yake rike wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah kuma alhalin waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah wa fi sahihaini an ibn mas'ud radiyallahu anhu hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya ce qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ayyu dhanbi a'zamu wa zunubi ne mafi girma قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك يتي كسنيا وألا كيني الهال شي أهل الشيكا قلت سينتي ثم أي سنة وني قال أن تزني بحليلة جارك تي كيزنا دما ترمك وشنكا an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak ce ka kashe danka domin gudun kada ya cin abinci tare da kai qultu thumma ayyu sannan nace sai wanne qala an tazniya bi halilati jarik yace kai zina da makutan makocinka fa anzalallahu tasdiqa zalika sai Allah ya saukar da abin da yake tabbatar da gaskata wannan wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar Allah ya ce su ne waɗanda ba sa kiran wani abun bauta ko ba sa bauta ba wani abun bauta tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kuma ba sa kashe wata rai da Allah ta'ala ya haramta kashe ta sai bisa gaskiya wala yaznuna kuma ba sa zina wa man yaf'al zalika yalqa asama wanda duk ya kuskure ya aikata haka zai gamu da manya-manyan laifukansa يضاعف له العذاب ذا أنن كامس عذاب يوم القيامة رانقوب القيامة ويخلد فيه مهانا يدوم أتكن ونن عذاب أو لا كنشي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا سيدي وند يتوب كما يأيكي أيكي نقري فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وأن نسوني الله تعالى يكي مسنيا يكي تنزمونا أن أيكا سنة كاواوا وكان الله غفورا رحيما kuma Allah ya tabbata mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama ne qala ce wa a'zamul hasanati at-tauhid wa a'zamus sayyi'ati ash-shirk aikin da yafi kowanne girma shine tauhidi shine abinda kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan ita ce mafi girman kalma ita ce kalmar tauhidi abinda ta kunsa na kadaita Allah ta'ala wajen bautarsa da kadaita shi a cikin ayyukansa da kadaita shi a wajen sunayensa da sifofinsa da bashi haƙƙinsa da rashin ɗaukan haƙƙinsa a miƙa ba wani da girmama shi girmamawa ta ƙoli da nuna masa ƙauna da soyayya soyayya ta ƙoli da jin tsoronsa jin tsoro na ƙarshe da fata a wajensa da kwaɗayi a wajensa da dogaro a kansa da mai da al'amari zuwa gare shi dukkan waɗannan ayyuka a yi masa shi kadai wanda shi ake cewa tauhidi shi ake kira tauhidi wanda shi ne sama da komai shi ne abinda annabawa gaba ɗaya suka yi ittifaki a kansa kowane annabi ana iya ba shi shari'arsa wacce ta dace da mutanensa da yanayinsa da zamaninsa da ƙasarsa amma tauhidi gaba ɗaya allah ta'ala ya haɗa annabawa ya nuna cewa abu ɗaya suka zo magana ɗaya suka zo da ita daga Allah a na ibudullah wa shi tagut wanda ita ce magana ɗaya da dukkan annabawa suka haɗu a kanta saboda haka dukkan wani aiki da mutum zai yi ƙasa yake da tauhidi duk wani aikin kirki wata saliha ko wata hasana da mutum zai gabatar ƙasa take da tauhidi kuma tana ginuwa ne akan tauhidi sai idan akwai tauhidi an tabbatar da kalmar la ilaha illallah sannan sauran ayyuka suke samun gindin zama suke samun gurbi domin ita ce dirkar da take dauke da su idan babu su to wannan aiki zai zama aiki ne marar amfani wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a Allah ce wanda suka kafirta ayyukan su kamar kawalwalliya ne a wani guri mai fakko da wanda yake jin kishi idan ya hango daga nesa zai tsammaci cewa ruwa ne to aikin waɗanda suka kafirta wato waɗanda babu su da tauhidi aikinsu kamar kawalwalniya ne ko da a zahiri ana ga kamar akwai shi amma a haƙiƙa babu shi wa qadimna ila ma amilu min amalin wa taj'alnahu haba'an mansura ce muka gabatu zuwa ga abin da suka aikata muka mai da shi kura a bar daidaitawa saboda haka a'zamul hasanati at-tauhid wa a'zamus sayyi'ati shirk wannan bitalazum ya kamata daman mu fahimci haka ya kamata mu fahimci haka idan ya kasance mafi girman abu shine tauhidi to babu shakka mafi girman laifi kuma shine wato abinda yake akasin tauhidi kishiyar tauhidin wato ko ba a faɗa maka ba in ka san girman tauhidi aka ce shine mafi girma shine mafi kololuwa ce al'imanu bid'atun wa shu'ur وبضعة وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله كيتوا شيء أعلى to ashe duk abin da yake shiyance shi shine mafi munin laifi shine mafi girman laifi cewa a'zamu sayyi'ati ash-shirk mafi girman laifuka shirka shi yasa Allah ta'ala zai iya gafarta dukkan wani laifi da mutum zai yi masa ubangiji ta'ala zai iya masa gafara ba zai garu ba da Allah zai iya gafarta masa amma banda shirka wannan shirka babu abin da yake warware shirka ko yake kawar da shirka sai tuba zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih lalle Allah baya yin gafar a hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda yaso al-maghfira asalin al-maghfira da larabci as-satr ghafara shay'a satarahu maka ce ghafara ana nufin ya sitirta shi yasa hular da ake sawa ta mayaka hular da mayaka suke sawa domin kare sara da sitirce kai ake kiranta almikfar almikfar saboda tana kare kai tana sitirce kai a lokacin da ake fafatawa ake fagen daga ko da an yi wa sara to ba zai samu kan ba sai dai same ta ita kuma za ta ba da kariya daga wannan saran shi yasa ake kiranta almikfar kaga daga kalmar ghafara ne saboda kalmar ghafara a larabci tana nufin sitirtawa Allah ya sitirce ka ya ainihin raba ka daga abin da idan ya faru za ka cutu idan ya faru za ka cutu wadda haka ubangiji ta'ala yana kama mai laifi yayin da ya laifi idan ya so yi masa afuwa ya gafar ya yafe masa to sai ya sitirta shi sai ya zama da ya sitirta shi ya tsare shi daga kamu na wannan laifin da ya yi to Allah ta'ala ce la yaghfiru an yushraka bi baya gafarta a yi shirka da shi shirka iri biyu ce akwai babba akwai karama akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar dukkanin su sunan su shirka sai dai ashirkul akbar yukhriju min albillah haka ce wannan shirka ce babba to tana iya fitar da mutum daga addini ta fitar da shi daga musulunci ita ake kira babban shirka akwai ashirkul asghar الشرك الأصغر لا يخرج من الملة karamar shirka ba ta fitar da mutum daga milla ba ta fitar da shi daga addini sai dai za ta yi wa addininsa tangarda kuma tana daga cikin akbarul kaba'ir duk wani laifi ƙasa yake da ita domin laifin da aka sifanta shi da shirka aka ce shirka ne ko aka ce kafirci ne ko da an ce shirkul ne asgar ko kufurin ne asgar to babu shakka ya dara laifin da ba a sifanta shi da kafirci ko shirka ba sifanta shi da kafirci ko shirka ko da shirkar karama ce ba za ta fidda mutum daga musulunci ba tana nuna cewa laifi ne da ya kai matuƙa ga muni ya kai matuƙa ga muni to da Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah baya yin gafarar ayi shirka da shi wanda yana nuna Allah ta'ala baya gafarta kowace irin shirka da babba da karama ko ku a baya gafarta shirka babba shirka babba kamar bautar wani Allah ta hanyar yi masa sujjada kaddamar masa da duk abin da ake kaddamarwa da ubangiji ta'ala na bauta wanda shi ake kira shirka al-akbar masu bautar rana masu bautar wata masu bautar gumaka masu bautar kaburbura duk wannan shirkun ne akbar babban babban shirka ce الشرك الأصغر kamar alhalifu بغير الله mutum ya rantsuwa da wani Allah kamar arriya mutum ya yi riya ko mutum ya rataye wata laya da wani surkulle a ciki ya rika tsammanin zai ba shi kariya duk wanda yana cikin ashirkul asgar mutum ya rantse da wani Allah ya rantse da aradu tarnatsa wanda duk yana ya rantse da annabi ya rantse da ka'aba wanda yana cikin ashirkul asgar shirka ne amma karami ne yin sa ba zai fitar da mutum daga cikin musulunci mutumin da zai yi sallah don a yaba masa a ce ya iya sallah ko ko ya rika azumi don a ce mai yawan azumi ne ya rika yin wata ibada don mutane su yaba masa ko neman wani matsayi a gurin mutane ba Allah ba to wannan shirka ce amma shirkul asgar to da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an la yaghfiru an yushraka bih yana nufin Allah ba zai gafarta duka shirka ba ko yana nufin ba zai gafarta shirka babba ba amma ita shirka karama tana shiga cikin mashi'a tana cikin madu da zalika liman yasha wanda wanda yayi ta yana karkashin bashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta mishi in Allah ya ga dama ya kama shi da laifinsa to abinda muhaqqiquna waɗanda suke yan keke da keke ta fuskar ilimi masu bin kwakwafi da bincike da tabbatar abu da dalilansa suna cewa ashirku anan ya kunshi duka shirka da babba da karama lafazin ashirku anan ya kunshi kowace shirka domin Allah ta'ala cewa an yushraka bi an yushraka bihi saboda haka suka ce an din nan an din nan harafi ne wanda bayan sa fi'ili yazo fi'ili mudari yazo da za a iya tawilin sa da masdar wannan masdar din kuma na kira ce na kiran nan ta zo a siyakin nafi a ka'ida a larabci idza waqa'atin nakira fi siyaqin nafi innaha ta'um inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi لا يكفر أن يشرك به أي لا يكفر الشرك لا يكفر شركا ولا يكفر شرك شرك duk wata shirka da kai Allah ba zai gafarta maka ba saboda haka suka ce kalmar an yi shirka anan ta kunshi kowace irin shirka an yi itlaqin shirka bai kamata a kayyade ta da shirka wacce take babba ba wannan shine ra'ayin Ibn Taymiyyah ya faɗi ra'ayi ya faɗi wannan magana a cikin littafin sa Ar-Radd al-Bakri ko al-Istighatha al-Istighatha ya faɗe shi a cikin littafinsa a safadiyya kitabun safadiyya wanda yake raddi ga falasifa sai dai karamar shirka wanda ya yi ta ba a cewa ya fita daga musulunci mutum baya fita daga musulunci don aikata karamar shirka amma wanda ya yi ta wato ba zai samu gafarar Allah ba sai dai ya tuba tuba ce kawai maganinta in har ya mutu bai tuba ba to ubangiji ta'ala zai kama shi da laifin da zai da wannan laifin ba zai gafarta masa ba zai sitirta shi ba a ranar da yakan iya sitirta masu laifuffuka wanda ba su kai shi bai kai shirka ba a cikin littafin sa ar-raddu ala al-bakri ko littafin al-istighatha yana cewa wa qad yuqalu ash-shirku la yughfaru minhu shay'un za a iya cewa shirka ba a gafarta duk wani abu daga cikinta la akbar wala asgar ba za a gafarta karamar shirka ba ba za a gafarta babbar shirka ba ba za a gafarta karama ba ala muqtada umumil qur'an bisa abinda gamamman lafazin alqur'ani ya nuna lafazin alqur'ani ya game kowace irin shirka yace an yi shirka bi cewa in kana sahibu shirki al-asghar yakunu musliman duk da cewa shi mai shirkul asghar karamar shirka yana nan a musulminsa wato bai fita daga musulunci ba dan ya shirka karama lakin shirkuhu la yughfaru la amma shirka sa ba za a gafarta masa ba bal yu'aqabu alai za a yi masa uquba wa in dakhala ba'da zalika aljanna koda daga baya bayan an masa horo an masa uquba zai shiga aljanna wasu daga cikin malamai suna cewa ana nufin ashirkul akbar kawai banda al-asghar suka ce domin a alkur'ani in aka yi irin wannan itilaki aka ce an yi shiraka ko yi shiraka ko yi shirik to a galibi alkur'ani ba shirkul asgar ake nufi ba ka ce al'akbar ake nufi innahu man yi shirik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar innahu man yushrik billah duk wanda yayi shirka da Allah فقد حرم الله عليه الجنة حقيقة الله يا هرم تامس الجنة ومأواه النار كما متترس وتاج وما للظالمين من أنصار كما الظالمين باسود ما ستي مقنسو باسود وانا ذا ستيكيسو على نقوم كياما كتيتو كاقا أنم الله يتي فقد حرم الله عليه الجنة idan ka ce a nan ana nufin shirka karama ma ta shiga to ka ce kenan mai shirka karama ba an haramta masa aljanna ka ce wanda kuma kowa ya yadda cewa wanda yake shirka karama bai fita daga musulunci ba yana nan a musulminsa illa iyaka mai laifi ne duk musulmi kuma ya mutu a musuluncinsa imaninsa to zai shiga aljanna ko da bai shige ta ibtida'an ba amma zai shige ta intiha'an ko bai shiga da farko ba an dan ke an tafi da shi kewaye Allah ka kiyashe mu da wannan kewaye na Allah to za a dawo dawo da shi aljanna amma ayar cewa ta faqad harrama Allahu alaihi aljanna aka ce harrama Allahu alaihi aljanna ba shi ba aljanna har abada ba wanda da zai taimake shi ya fito da shi daga inda yake cikin azaba umalin zalimi da min ansar ce to kaga anan dole mu yadda cewa shirka babba ake nufi in alqur'ani ya itlaqin shirka yace yushrik wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih ce to kaga wannan mushriki wanda yake bautar wani Allah ake magana ba wanda yayi riya ba ba wanda yayi rantsuwa da wani Allah ba ko wani abu irin wannan daga cikin kananan shirka haka sai suka ce yushrik anan tunda babba ake nufi to inna Allah la yaghfiru an yushraka ma mu dauka a babban shirka ake nufi to amma wasu malamai sun ce wannan marjuhi ne an yushraka a shirka tana iya zuwa karama tana iya zuwa babba illa iyaka bai babban shirka idan akwai karina da take nuna dawwama a cikin wuta ya nuna babban shirka ce ake nufi yayi babban shirka in babu wata karina da take nuna dawwama a cikin wuta to babu dalilin da zai saka kebance wata shirka banda wata a cikin wannan hukunci kamar yadda yake a cikin wannan aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa ashirku nau'ani akbar wa asgar shirka nau'i biyu ce akwai karama akwai babba akwai karama faman khalusa minha wajabat lahu aljanna wanda duk faman khalusa minhuma wanda duk ya kubuta daga shirkokin nan guda biyu babba da karama wajabat lahu aljanna aljanna kai tsaye ko ba taya wannan babu maganar a dan girara gefe da shi aljanna kawai zai tafi wajabat ta wajaba saboda babu shirka karama tare da shi babu babba wa man mata alal akbari wajabat lahu nar wanda kuma ya mutu akan babba to wuta ta wajaba gare shi wa man khalusa min al akbari wanda ya kubuta daga babbar shirka wa hasala lahu ba'd al-asghari amma kuma yayi wata kankanwa ma'a hasanatin rajihatin ala dhunubihi tare da cewa kuma yana da ayyukan lada masu dimbin yawa waɗanda suka yi rinjaye akan laifuffukansa da halal janna wanda aljanna zai ci wato ko da an same shi da shirka karama ya ɗanyi wani nau'in shirka karama amma yana da hasanatun rajiha ayyukan lada masu ɗimbin yawa wanda suka rinjaye zunubansa to wannan zai shiga aljanna ya ce fa inna tilkal hasanat ce domin waɗannan domin waɗannan kyawawan abinan waɗannan kyawawan ayyuka ma'a tauhidillah tare da kuma kadaita Allah yana tare da kadaita Allah ta'ala ba ya sirin mina shirki ga kuma kaɗan daga cikin shirka ƙanana to wannan zai shiga zai shiga aljanna duba da cewa ayyukansa na lada sun yi rinjaye wanda kuma ayyukansa na lada suka yi rinjaye to wannan zai tafi aljanna cewa man khalusa min al-akbari ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار wanda ya kasance baya babban shirka amma yana karama ƙananan kuma da yawa har suka rinjaye kyawawan ayyukansa to wannan dakhalan nar wannan zai tafi wuta fa shirku yu'akhadhu bihi al-'abd idza kana akbar aw kana kathiran asghara ana kama mutun da shirka idan ya mutu yana babbar shirka a kama shi da babbar shirkarsa ko kuma ya mutu yana ƙananan shirkoki da yawa wal asgharul qalilu fi janibil ikhlas al kabir la yu'akhadhu bi shi amma in yayi karami yayi karamar shirka amma yana da ikhlasi mai yawa ce to wannan ba za a kama shi da shi ba wannan magana ta ibnu taymiya kaga tafsili ce akan waccan magana ban ganta a cikin wani littafi na ibnu taymiya ba amma mai taysirul aziz al-hamid mai sharhin taysirul aziz al-hamid ya nakalto ta ya jingina ta zuwa ga ibnu taymiya yace kala shaykhul islam in aka itlaqi shaykhul islam musamman a littattafan abin nan ana nufin ibnu taymiya saboda haka a littattafan ibnu taymiya ban ganta amma ya nakalto ta akwai ta a cikin littafin addurar saniya na a'immatu da'wa inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so ma duna zalika dukkanin ayyukan da ba shirka ba sun shiga cikin ma duna zalika saboda daga kaba'ir har zuwa saga'ir duk suna cikin ma duna zalika aqidar ahlus sunnati wal jamaa duk mutumin da yake kabira ba a yanke masa hukunci kat a ce dan wuta ne idan ya mutu fa huwa tahta al mashi'a suna cewa tahta al mashi'a in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lah in Allah ya ga dama ya masa azaba in Allah ya ga dama ya gafarta masa yana karkashin mashi'ar Allah yayi abin da ya cancanci azabar Allah yayi abin da ya cancanci hukuma ya mutu yana shan giya ya saci kayan wani ya ya izina yayi wani aiki kabira wannan ya cancanci hukubar Allah amma ba za ka iya cewa yanke cewa wuta zai tafi ba tun da yana musulmi akwai abubuwa da za su iya jawo wa Allah ta'ala ya gafarta masa qad takunu lahu hasanatun rajiha yana yiwa ya zama yana da ayyuka masu yawa wanda kuma suka rinjayi sayyi'at dinsa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda mizaninsa na lada suka yi suka nauyaya ko ya nauyaya to waɗannan su ne za su shiga wato aljanna su ne za su samu babban rabo ta yi zama yana da hasanatun mahiya ya yi laifi amma ya yi wata hasana wacce ta share masa ta share masa wannan laifin da ya yi ubangiji ta ala da ta innal hasanat yuzhibna sayyi'at alhasanat kyawawan ayyuka yuzhib da sayyi'at suna ainihin kawar da munana wa atbi sayyi'at alhasanata tamhuha ce ka bibi mummuna aiki da kyakkyawa don ya goge mummuna to tayo ya zama yana da alhasanatul mahiya tayo ubangiji ta'ala ya masa jarraba iri-iri a duniya wanda ya zama masa kafara akan abin da ya da laifuka da lahira ubangiji Allah ya bai masa saboda irin jarraba da balahira da bala'i da ya fada a nan duniya ya zama na ya kankare masa da wannan kun san mumini dukkan wata musiba da za ta same za ta kankare masa wani laifin sa ne annabi ya ce hatta shaukata yushakuha har kai da zai taka zaka tafiya ka taka kaya ko kai tuntube ka gurje ko ka fada a mashin wannan shi karan kansa yana kankare maka wani abu da kai na laifi to ta yi ubangiji ya jarrabe shi da wasu wata jarraba iri iri iri iri a duniya wanda ya kankare masa waɗanda laifukan da ya yi lahira a ce to Allah na jarrabe Allah ce na jarrabe ka da abu abu kaza kaza dan kankare maka laifukan ta yi ya samu shiga cikin shafa'atu shafi'i a je lahira ubangiji ta'ala ya sa shi cikin waɗanda za a ce ta annaba su cece shi ko salihai su cece shi ta yi shiga cikin shafa'atu rabbil alamin ta yi Allah ya yafe masa da addu'ar addu'ar bayan Allah mu'mini bayan ya rasu a ita masa addu'a ita masa addu'a Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa wannan addu'a da ake ta yi masa ta sa Allah ya gafarta masa so akwai abubuwa al'asbab shi ne malami suke kira al'asbabul mukaffira abubuwan da suke kankare wa mutum laifukansa to shi yasa aqida ahlus sunna wal jamaa ko da mutum ya mutu yana laifi ba a cewa wannan kawai dan wuta ne kamar yadda zaka ji wasu har ma cewa suke in ka gaba ka ga wani a wuta ba to hayaki ne lullube shi kaga wannan shi yasa mu'mini ba a sanya ya asu akwai wanda in yayi laifi ya yi laifi ya ga cewa ya cika da laifi sai ya ga cewa kai wannan fa ko ya tuba ba za a yafe masa ba kawai sai ga gare ya ci gaba kawai ya mutu a haka akwai wani ɗin lokaci da aka taɓa rubutu tambaya wa wani wani kasuwar gumin ɗan daba da ya kakkashe jama'a ma shi cewa yake shi ya tabbata kawai wuta zai ji shi in kama masa wa'azi ce ka ga ka kyale ni wuta zan tafi kawai ne aka ce wa in masa nasiha wai da Allah malaka na ce to yanzu me zan ce masa dama abinda zan gaya masa shine tsoratar da shi wutan nan ko ba ni da wani abu mai ban tsoro da zan gaya masa sama da wuta ka mutu Allah ya kama kai to shi ya ce shi kawai wuta zai to me zan gaya masa kuma da ma ce aka yi masa addu'a a yi masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya ganar da shi so shi yasa wannan ita ce aqida ta ahlus sunna aqidar khawarij su ne waɗanda suke ganin duk wani laifi kawai idan mutum ya kafarta kowane iri ne kowane iri ne za ka saba wa Allah kawai su abunsu kawai ka zama kafiri sai su halatta jinin mutum wani ƙira ce ta khawarij yukaffiruna bil kabira yukaffiruna bil kabira sai anan ka kafirta sunan mutum kuma kafiri kuma jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta ‘ya'yansa da matansa duk sun halatta a bautar da su sun zama bayi ko ƙwarƙwarori duk dai hukuncin da zai wa kafiri tantiri haka zai yi wa wanda ya kabira shi yasa aka yi ta gwagwagwa da su a tarihin musulunci ta ce ya kutulunar musulmi na wa auladahun wani sa'ahun wa ya ta dayyano da bizalika shi ne matsalar su kashe musulmi da ‘ya'yansu da matansu kuma su rika jin addini ne kamar da ibnu taymiya yake faɗa a cikin littafin sa minhajus sunna sai su suna yi ne addini kaga wani wanda watakila yana harkar kashe-kashen sa da fashi da waye ila shi kansa in ya koma gefe yana tuhuma zuciyarsa da tuhumar sa me yasa kake haka me yasa sabanin wanda zai ke jin addini yake wanda ya fi matsala dan ya taqarrabu ila Allah bihi shi yasa malamai suka ce dan bid'a wato shaidan ya fi son dan bid'a sama da mai saban Allah da zama mutum bid'a yake shaidan ya fi jin ya same ya samu abokin tafiya sama da wanda saban Allah yake ce saboda shi wanda yake saban Allah ya san abin da yake ba daidai bane akwai yiwuwar wata rana ya daina kila ma aka masa nasiha aka masa aka gaina ta kuka ki shirba in an jima kuma gobe ka gaishe ya koma to wata rana zai iya dainawa idan mutumin da ya kashe rai 99 ya zo yana neman fatawa zai iya tuba a kaga zai yi wa zai yi a tuba saboda ma asiya ce shi ma ya san ba daidai yake ba amma wanda yake bid'a shi yana ganin ƙara samun kusanci ga Allah yake to ka zo ka ce dakata ya daida ba ka so ya matsa kusa da Allah kenan ai ba da zai saurare ka to shi yasa shedan ya fi son wannan kamar da sufiya da sauri yake faɗa bid'atu ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah fa inna sahib al-ma'siyah qad yatub walakin sahib al-bid'ah yataqarrabu bidhalika ila Allah mai ma'siya zai iya tuba amma mai bid'a shi gane yake yana in kaga ya daina to ya gane cewa abin da yake yi ba daidai bane amma inda yana ganin cewa wannan abin kusanci ne ga Allah to babu yadda za a yi daina babu yadda za a iya daina shi yasa za a ga malamai suna tausaya wa ɗan bida'a fiye da yadda suke tausaya mai masiya saboda shi haɗarin da yake ciki ya fi girma sama da wanda ɗan bida'a yake ɗan mai masiya yake ciki mai masiya don shi bida'a sa za ta iya kai shi ma ga kafirci bida'a dauce ta kai ga shirka ta kai ga kafirci manya manya manya manya eh sabanin sabanin masiya sabanin ma'asiya za ka samu mutum gobe ne washidi mai tauhidi ciki da waje amma yana wasu ma'asi yana saban Allah amma yana da tauhidin sai yana da imaninsa da saboda haka su khawarij suna kafarta sahibul kabira mutlaqan su kuma mu'tazila su kuma suka ce ba za su ce masa kafiri ba ba za su ce masa mu'mini ba bi manzilatin bainal manzilataini yana nan tsaka tsaki yana da yana reto shi bai sama ba shi bai faɗo ba suka ce amma idan ya mutu aka je lahira fa huwa mukhalladun fil nar in ya shiga wuta ya shiga kenan har abada ba shi ba fitowa a nan duniya ne suka yi masa rangwame ba su kafir ba su kira shi kafiri ba amma hukuncin sa ɗaya da kafirai a lahira wani ita kira ayi mu'tazila to amma ahlus sunna da'iman wasat wasa tsakiya suke ba sa tare da mu'tazila ba sa tare da abu ba kuma sa tare da al-murji'a saman gulatul murji'a wanda suke yurji'ul al-a'mal an musamma al-iman bal wa yaquluna inna al-iman mutlaqut tasdiq indai mutun ya gaskata a zuciyarsa shike da mu'mini ne kuma imanin dan la ya tajazza kamar yadda khawarij da mu'tazila suke fada su ma suna cewa imani la ya tajazza sai dai su wadancan su suna cewa ma'asiya ba ta cutar da shi su ko waɗanda suna ka samu ma'asiya ya rushe to ahli sunna tsakiye suke da Allah ce wa yakfiru ma duna zalika ma duna zalika shine ma duna shirki kaga ma duna shirki dukkan wasu kaba'ir sun shiga nan amma Allah ce liman yasha liman yasha to haka wannan liman yasha din dan ta zama gargadi da tsoratarwa haka bawa ba zai shantake ba ya yi ta saban Allah ya ce Allah zai gafarta masa wannan kuskure ne ba kankani ba ya aka yi kasancewa kana cikin kana kana tahtal mashi'a kai ya aka yi kasan kana cikin liman ya sha haka ba ka san kana cikin tahtal mashi'a ba balle ka ce kawai Allah zai gafarta maka haka da Allah ce liman ya sha ya barka a cikin duhu dole ka yi firgici ka ji tsoro shi yasa Allah ta'ala ya kushe ma waɗanda suke laifi suna cewa Allah zai gafarta musu sai ya laifi ce Allah ya gafarta mana wa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitab ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana sun raja a kan duniya su yi laifi su ce sayi faru lana wani ya ce ma'arazin misluhu ya akuzo alami ukhaz alaihi nisabul kitabi Allah ya qulu ala Allah illa alhaq wa darasu ma fi wa darul akhiratu khairun lil ladina yattaquna afala ta'qilun saboda haka baya daga cikin koyarwa ta addinin musulunci ɗansa ya rika saban Allah yana cewa sayi ufaru lana wannan aiki ne na wasu da Allah ya kushe musu saboda haka Allah ne abinda ya faɗi cewa yana gafarta ma duna zalika liman ya sha dan ya bar burbushin amal a cikin zukatan mutane kada mutum ya mutu wa huwa la yuhsinu dhanna billah baya kyautata zato ga Allah to kaga wannan ya tabbatar maka da cewa a'zamu sayyi'ati ashirku billah kuma ya tabbatar maka da girman tauhidi domin diddin sa shine tauhidi haka da Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke rike wasu kishiyoyi addat addiddu shine annazir ko almasir wanda yake kwatankwaci ko sa'a ko tsara ko kuma al-mushariku li ghairihi ana kiran shi shima addid to duk wanda zai dauki wani ya bashi irin sifofin Allah ya daidaita shi da Allah wanda ya riki nid ma Allah ko ko yayi tarayya da shi tare da Allah a cikin wani aiki ko wata sifa to wanda ya riki nid saboda haka shi kansa addin akwai at-taddidul akbar akwai at-taddidul asghar akwai addiddu ka rike kishiya ruko wanda zai yake cikin mataki na shirka babba akwai wanda kuma yake cikin mataki na shirka karama yanzu wanda zai ce masha Allahu wa shi'ta kaga shirkul asghar ne wannan shirkul alfaz ne shirkul asgar ne bai kai mutum ya fita daga musulunci ba amma kuma ittikhazun diddi ne don ka daidaita wani da Allah masha Allah wa shi'ta kamar yadda wani zo cewa ya rasulullahi masha Allah wa shi'ta aj'altani lillahi niddan ka sanya ni niddi ga Allah kaga a cikin me a cikin tare tare bashi'ar Allah da bashi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama a sikiyaki daya tare da da wawul jami masha Allah wa shi'ta kamar ya daidaita bashi'ar Allah da mashi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama daidai shi yasa annabi ce aj'altani lillahi niddan amma annabi bai ce ka kafirta ba ko ya ce ka kafirta ya ce ka saboda haka shi kansa annid akwai at-tandidul akbar akwai at-tandidul asghar kamar yadda ake cewa ash-shirkul akbar ash-shirkul asghar Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai wanda yake riko yake rike kishiyoyi ba Allah Allah kuma ya hada fala tajalu lillahi andadan kakkusa wa Allah kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar san Allah malamai magabata da sauran malamai masu fassara sun yi fassara biyu a game da wannan ayar ko da yuhibbunahum ka hubbihimullah ko kama yuhibbunallah suna san abubuwan da suka sanya wa Allah da kishiyoyi kamar san da suke yi wa Allah ko kuma a tafsiri na biyu yuhibbunahum ka hubbillahi ka hubbil mu'minina lillah suna san su kamar yadda mu'mine suke san Allah kaga tafsirin biyu ne amma tafsirin farko shine arjahu shine yafi rinjayi ay yuhibbunahum ka hubbihimullah suna san Allah sannan kuma sun daidaita waɗannan tare da Allah wajen soyayya shi yasa malamai suke cewa almu'minuna yuhibbuna lillah wal mushrikuna yuhibbuna ma'a Allah man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman saboda haka shi mu'mini yana so ne dan Allah amma shi mushriki yana so tare da Allah wato yana shirkar mahabbarsa ta Allah gare da wani Allah saboda haka yuhibbunahum ka hubbihimullah shi yasa a wani gurin Allah ta'ala yake gaya mana irin abinda bayan sun je lahira Allah kama su suke faɗan me suka yi tallahi in kunna lafi dhalalin mubin ce in nusawwikum bi rabbil alamin wallahi mun kasance cikin bata mabayyani in lokacin da muke daidaita ku gagashe sun yadda Allah abin a so shi ne amma kuma ga wasu abubuwa su ma suna son su tare da san gaske wa Allah sun daidaita san gaba ya zama daidai shi yasa in nusawwikum bi rabbil alamin shi yasa Allah ta'ala ce wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilu waɗanda suka kafirta suna daidaita wasu da ubangijinsu haka wannan fassara ta fi fassarar farko saboda ka suna son Allah amma suna son wasu irin san da suke wa Allah shi kuma mumini abinda ake so san Allah ya zama koli shine na kokkolin koli babu wani so sama da shi duk wani abin da zai so sai ya dosano sansa daga san Allah shine al-aslu shine mahabbatullah akan wannan gaba ko kan wannan ka'ida ta cewa al-aslu kulli shay'in mahabbatullah ko aslu kulli ibadatin mahabbatullah mahabbatullah akan wannan gaba ibn taymiya ya rubuta littafin sa risala ka cokam sunanta qa'idatu fil mahabba qa'idatu fil mahabba inda ya baje kolin sha'anin mahabba me ake nufi da mahabbatullah saboda haka shi Allah ta'ala ba a daidaita san wani da san shi ko me za ka so ka so wannan abun saboda huwa min mahabbillah ko mimma amara Allah bi hubbi ka so shi saboda Allah ya ce a so shi za ka kaske san annabawa da manzanni saboda Allah ta'ala ya ce a so su kake son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna cikin waɗanda Allah yake yarda da su yake son su radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yarda da su fa huwa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna kaga kake son su saboda wannan kake son al'amalu saliha kake son wasu al'amakinul mufaddala kake son ka ganka a Makka ka ganka a Madina saboda mai saboda Allah ta'ala ya ce waɗannan gurare ne masu daraja da kima da matsayi a wajensa kake son wane saboda alamar tsoron Allah da kike gani tare da shi saboda ka duk abin da ka so ka kulla soyayyarsa da soyayyar Allah saboda ka kaga soyayyar Allah din ita ce muharrika ita ce take ingizo ka ka so duk abin da Allah ya ce a so shi ka girmama duk abin da Allah ya ce a girmama shi saboda ka ahubbullahi wal asr shi yasa malamai suka ce hadisin Anas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku sihohi guda uku duk wanda suka tattara tare da shi suka zan akwai su tattare da shi to wanda ya samu ɗanɗanon imani tare da shi zama da Allah da manzansa su suka fi soyuwa a wajensa sama da kowa sama da komai min ma siwahu ma duk abin da ba su ba sannan ya so mutum ba don wani abu ba sai don Allah sannan ya kyamaci komawa kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda baya son a ciki a jefa shi cikin wuta kamar yadda yake gudun a jefa shi cikin wuta to ya guji kafirci malamai suka ce to waɗannan abubuwan duka da aka yi adafinsu suna komawa ne ga na farko shine san Allah mahabbatillah zaka san manzon Allah da san wani dan Allah da gujewa kafirci duk suna koma ne ila mahabbatillah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu martabarsa da matsayinsa da darajarsa da girmansa da mukaminsa daga Allah ta'ala shi ya bashi wannan martabar shi ya nuna ya ce shi ne shi ya isa shi za su saboda haka ya samu wannan martabar ba shi ya sa kanshi ba ba shi ya dasa kansa ba annab sarasar bai ma san za a bashi wani makunta ta diribal kitabu wani al'ima bai san ma za a bashi sako bai san za a bashi manzanci Allah ya zaɓo shi ya ce kai na zaɓa da haka duk ku so shi to haka duk wanda aka so saboda Allah an so shi ne saboda soyayya Allah shi yasa hadisin Abu Huraira da yake cikin Bukhari da yake cewa Allah ta'ala in yana son bawa zai yi kuwa ga mala'ika Jibril ce ya Jibril inni uhibba fulan fa ahibbahu ina son wani ka so shi kai ma Jibril shi ba yayi kuwa cikin mala'iku ce to Allah yana son wani dan haka kuma duk ku so shi sannan a jefa masa kabuli a doron ƙasa daga duk bayan Allah suna san shi to kaga duk abin yana komawa ga muhabbatin lahi ta'ala san Allah ta'ala haka san Allah ta'ala yana lizimta maka ka bauta masa shi kadai kada ka hada wani tare da shi ka fifita muradinsa akan muradin kowa ka ji tsoron abin da zai kishiyanci wannan san don haka ka ƙi duk abin da Allah ya baya su don a ɗabi'ar soyayya wacce take soyayya ta gaskiya ta haƙiƙa masoyi yana gujewa abin da masoyinsa baya su ba zai yiwu kana son mutum ba amma kana son kuma abin da baya su to akwai na kasa cikin soyayya haka abinda duk Allah ya ce baya so aiki ne ko ko wata magana ce ko wasu mutane ne yace baya son su to kai ma ka ji baka son su in ka so su tare da Allah shi yana cewa baya son su to ana akwai tawaya cikin soyayya shi yasa waɗanda suka samu matsala suna son Allah amma kuma suna hada shi da wasu waɗanda shi kuma Allah ta'ala baya son shirka wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ai kafirci ba suna san Allah amma kuma suna san waɗannan abubuwan da suke bautawa ba Allah sun yadda Allah shi yake ba su ci da sha shi ya halice su daga farko shi yake ba su ci da sha shi yayi sama da ƙasa rayuwar su a hannunsa take shi yake ba su rai shi yake karɓar rayukan su shi yake azurta su shi yake ba su lafiya duk sun yarda da wannan amma kuma suna son wani tare da Allah suna yi masa abin da Allah kawai za su yi ba to a nan ne suka samu matsala Allah ce yuhibbunahu ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani suna matsanancin san Allah saboda koda suna son wani abu ba Allah ba to suna aure soyayyar da suke masa da soyayyar Allah in ta ci karo da soyayyar Allah za su bashi shine ma'anar ashaddu hubban lillah وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم أتكين صحيحين حديث عبد الله بن مسعود yace manzon Allah yace na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam wani laifi ne yafi girma qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sa wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhali shi halicce ka ma'ana wanda ya halicce ka ya baka duk abin da halittar nan take tsayuwa da shi na ci da sha da lafiya da arziki da gurin zama da gurin da zaka motsa kai tafiya kai walwala ya kare ka daga abin da su cutar da kai ai shi kamata kai bauta kar kai masa kishiya da wani wanda shi ba zai iya maka wannan kuma ka babu laifin da yafi wannan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyu sai ya ce sannan me ki an taktula wala daka makafata an yat'ama ma'ak ka kashe ɗanka don gudun kada ka ciyar da shi kamar yadda larabawa a jahiliya suka rika yi suka rika binne 'ya'yansu da rai saboda kansu tare da su ko saboda tsoron talauci ko saboda suna cikin talauci to wanda yana daga cikin manya-manyan laifi kaga a farkon babban laifi a shahid anan shine kasancewar shirka da Allah shine girman wanda yafi kowane girma duk wani laifi kuma biyo bayan sa qatulul aulad ya biyo bayan sa sannan yace sun qultu thumma ayyu qala an tazniya bi halilati jarika kai zina da makwamakwacin ka duk zina abu ne mai muni to amma munin yakan kai matuƙa kuma ya ƙaru yayin da ya kasance da matar makocinsa ko matar waye ya yi zina da ita ya yi laifi gaba laifin kuma zai ƙara ƙarawa ya ƙara wato kaurara yayin da ya kasance da wani wanda yake da wani haƙƙi a kansa kuma shi ne zai shiga haƙƙinsa irin wani فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر Allah ta'ala ya saukar da abin da yake tabbatar da wannan fadarsa da yake cewa wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar sune waɗanda ba sa bauta ma wani tare da Allah ba sa kiran wani a matsayin abin bauta tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe wata rai da Allah ya haramta kashe ta bisa gaskiya wala yaznuna ba sa zina wa man yaf'al dhalika yalqa asama wanda duk ya aikata haka to zai haɗu da sakamakon laifuffukansa manya yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama za a dindinka masa azaba ranar kiyama wa yakhlud fihi muhana kuma ya dawwama a cikin sa yana wulakantacce illa man taba Allah ce sai dai wanda ya tuba duk laifin da mutum yake ko bin girman sa tuba ita ce maganin sa da tuba shine mutum ya koma ga Allah ya bar abin da yake na laifi hanyar da yake bi mara kyau ya barta ya dawo hanya mai kyau ya nuna da damarsa da takaicinsa game da abin da ya yi a baya tare da ji da alkawari a zuciyarsa ba zai sake komawa ba ya yi wa Allah gaskiya ba abin da ba wuce ki kira tuban muzuru ba ba ya yi tuba ba saboda kawai bai samu ba ya buga ya buga laifi yake nema bai samu hanyar yi bai ce tuna Allah na tuba wani ba shi ba tuba ne ya yi shi don Allah to duk wani laifi da mutum yake yi inda ya tuba ya ce Allah na tuba na daina tare da wato da gaskiya a zuciyarsa to Allah zai yafe masa babu kuma wani laifi da tuba baya kankani shi kowane iri kaga nan Allah ya fara wani zina la yad'una ma Allah shine karshe shirka amma Allah ce illa man taba sai wanda ya tuba wanda ya tuba to shi wannan Allah ta'ala zai karbi tubansa illa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu fa inna fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat malamai suka ce duk sanda Allah ya magana tuba ba kawai tsurarsa ake faɗa ba ana faɗar tuba tare da faɗar wani abu da yake nuna tuban na gaske ne ya ce ya tuba a ganshi kuma yana aikin kishiyar wanda yake da baya sallah ya ce ya tuba to a ganshi yana sallah ba ya ce ya tuba baya sallah aka bada shi cikin kaga na tuba amma baya sallah to wani irin tuba ne wannan laifi yake bai daida ba kuma yana ya tuba sauraka sai an ga ya yi aiki na kwarai Allah ce fa'ula'ika to waɗannan yubaddilu Allah sayyi'atin hasana su ne ayyukan da suka yi na baya marasa kyau Allah sai ya canza musu shi ya koma masu kyau wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya tabbata mai gafara ne mai jin kai ne saboda haka duk wanda zai tuba Allah ta'ala zai zai yafe masa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأن آية آية توبة ba aya ce ta istighfari ba saboda Allah baya gafarta shirka saboda haka malamai suka ce wannan aya ce ta tuba saboda da Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an kaga inda ba tuba ake nufi ba to ba zai zama jami'an ba dan shi istighfari baya karkare ce la yaghfiru an yushraka bi tuba ke gankare wannan saboda haka wannan aya ce ta tauba ba aya ce ta istighfari ba Allah ta'ala yafe mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh